أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi da ikon shi da ƙaddarawar shi shi ne ya ƙaddara yau za mu yi muhadara a wannan majalisin namu mai tara albarka wanda asalin shi majalisin adabul mufrad ne wanda Ustaz Shahabila yake gabatar da shi ganin wasu uzurrurruka sun gabato malam ya mama izini akan cewa ka a bar majalisin haka ya ba da izini ko a ce ya ce ma kam a yi muhadara dai akan a tunatar da juna Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka a yau muna ranar lahadi 17 ga watan rabiul akhar ko shekara 1446 hijiriya wanda shine 20 ga watan Oktobar 2024 miladiya muna roƙo Allah subhanahu wataala ya mana muwafaƙa ya mana gamakatar da faɗa abin da yake shine daidai da kuma aiki da shi muhadarai wanda unwanin da za a yi muhadara ya dan ba da wahala sai karshe-karshe aka samu shi Allah mana gafara wanda shi ne za mu tunatar da junanmu menene muka shirya ma hutta ta ƙarshe ta a ce menene muka shirya mawkifinmu na ƙarshe gaba ɗaya idan muka ce mawkifinmu na ƙarshe gaba ɗaya yana farawa kenan da gami daga ƙarshen rayuwanmu ta duniya an gane ko zuwa kuma cikin rayuwa ta lahira wanda zai biyo daga ina ƙarshen rayuwanmu ta duniya ya biyo hayatul barzakhiyya ya biyo ina mahshar to shine wannan hutta ta ƙarshe don ne dekre sai mu yi tunanin mi muka shirya mashi kamun musammi muka shirya mashi muna buƙatar musan shi darne decree ɗin nan wannan lokacin namu na ƙarshe lokutan namu na ƙarshe menene suka kumsa daga ciki kasan duk in ka gani ana sanin ana wasu abubuwa ba a san menene ba ba a san menene matsala abun ba sai kaga ana tahiya da shi a lalishayar ko kuma bal mun sani sai dai muka yi menene taghafuli akan shi muka yi negligence a kan shi muka yi sakaki a kan shi to shi dama Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana alkurani fazakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minun ayi tunatarwa aka ce kai tunatarwa saboda ita tunatarwa tana ma mu'minai amfani a kullum muna faɗi wato idan ka zo ka saurari tunatarwa ka saurari ayoyin qur'ani ka saurari hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko ka tashi ka watse jiya iya yau to wallahi ka binciki zuciyarka hal a yi tunatarwa ka ji kawai jiya iya yau zuciyarka lahiya lau to ka binciki zuciyarka saboda Allah subhanahu wata'ala wanda ya sanya ni zuta kakatan suke shi ya ce wai lalle tunatarwa tana amfanin mumune idan hal aka yi tunatarwa ka shi tabbas ka amfanu ka faɗa su ka ɗauka ka aiki da shi to sai ka ƙara yi ma Allah godiya da roƙon Allah ya ƙara tabbatar da kai tabbas akwai ɗosanan imani a cikin zuciyarka mun gane ko daga cikin tunatarwar da zan mu kanmu yau shine menene wannan ɗinmu na ƙarshe kenan me muka tana da mashi ya'yan uwa musulmi mu sani cewa gaba ɗayan mu mun gafala gaba ɗayan mu sans exception kowa ya gafala mun gafala kwata-kwata mun mance menene ya kawo mu ma mun mance mi muke hatta da ibada da muke yau da gobe da yawa daga cikin mu muna yin wannan ibada ne akan kawai jikin ya saba al'adance zaka zo so nawa zaka zo mu yi sallah misali yanzu daga nan cikin mu da yawa idan aka tsaida mu a magariba yanzu da muka yi raka a farko limami mi ya karanta raka a tabi limami mi ya karanta wallahi illa man rahima rabbuk da kin zan mu huta daga masallacin nan kowa ya san mi ya karanta to ina tadabburin da Allah ya ce afala ya tadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha shin wai ba mu tadabburi a cikin ƙur'anin nan da ake kawo mana ko kuma daga cikin zukatan ne an sanya wani makullai an kukulle zukatan namu ne suke da makullai ka san duk abin da kai tadabburi a cikin shi a ce yanzu aka yi magariba in dai tabbas mun yi tadabburi a cikin wannan magaribai wallahi mun san me aka karanta dan mun bibiyi ƙur'anin nan yanzu ba sai an tsare mu ba kowa ya makan shi tambaya sai gwanda uku menene aka karanta Allah mana gafara kaga ai da sake ko da sake shi yasa rayuwar ta mu dole mu tuna ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana an bar mana a cikin masu wa'azi guda biyu ko da mai magana da maran magana daga cikin masu wa'azin da aka bar mana daman mai magana menene alqurani ko wa qala rasul يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن محجورا والله يو إن كان كرنت وانا آية سيكا يجيبن يو أكسب كوتا إنا وردن من قرآني إنا مي مكي كرنتا وأوني نقرآني ko sai cikin sallah muke karanta shi shikenan khalas Allah mana gafara maran magana kuma wadda ita ce mataki daya daga cikin muhadarar mu shine mi mataki na farko a cikin mi mataki na ƙarshe a duniya na farko a lahira ita ce mutuwa yayin uwa musulmi so nawa yau za a yi mutuwa kawai da mun je mun binne shi iya yau imaninmu yana ƙohon makwantai wani wallahi bai iso ƙoho ba daga bakin kabarin nan shi kenan ka watsa shi muna tahowa shi kenan mun shiga mai kwambar duniya mun mance mun mance ita kuma alhali mutuwa an aje mana ita ne don ta zama mai wa'azi gare mu ka sani shi wannan dan uwa da ya mutu ya shi aka binne shi ba wai ba yayi gauga zuwa ne kai kuma da ka tsaya ba kai jinkiri bane ba kullubun unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alati alhadba'i mahmulu kaga duk wani dan adam duk wani wanda diya mace ta tsugunna ta aihe shi duk yanda lahiyar shi ta yi tsawo ya ji shi lahiya wata rana dole za ka same shi a saman kafaɗar mi alatul hadaba saman makara saman kafaɗar mazaje ana ɗokar shi wallahi aqlun salim hankali lahiyayye hankali ingantacce ba sai an ce maka zaka mutu ba saboda ka san zahira ce abu ne wanda mi bai bar ba wanda bai kai ka ba bai bar ba wanda ya hika bai bar kwatankwacin ka ba dan mi kai zai ya barka an gane ko a ɓangaren daraja a ɓangaren girma a ɓangaren shekaru a ɓangaren bebar ba wanda suka yi ka bebar ba wanda buskai ka bebar kwatankwacin ka ba kai kuma don mi zai barka sannan mun zo cikin akhiru zaman lokaci na ƙarshe wanda ake cikin mot fuja'a wanda ya riga ya gabatu ka san da da an ce an mutu sai ka dinga tunanin menene wani latija ne a unguwa wanda daman dai ita ake jira yanzu so nawa ka gani saurayi maji karhi mai ji lahiya lau an gane ko itan ne yace wa kan min sahihin mata bi ghairi illatin wa kan min saqimin ashahin min ad-dahr so nawa zaka samu sahihi lahiyayyen mutum narkeke mai ji da kanshi lahiya lau kawai ka ji shi fusha ya tahi bi ghairi illatin babu wata illa sai ka ji wai muna tambaya al'ada an saba damun bai da lahiya lahiyar shi lau lokacin shi ne yayi lokacin shi ne yayi wa kan min saqimin ashhin min ad-dahr nawa zaka samu marar lahiya nawa zaka samu marar lahiya ya ɗauki tsawon lokaci a cikin rayuwa a likita muke jin labarin wani kwanan nan aka ce sarki sunan shi sarkin likita ko ne ne shekarar shi wurin nawa a likita ‘yan jiya shi wurin nawa suka zo suka mutu sun bar shi shi kuma lokacin da aka tashi ba a yi tunanin zai ƙara minti ɗaya a duniya ba kaga rashin lahiya ba ita bace mutuwa bari yanzu da muka shiga motu fushi'a kamar yadda ake faɗi kana zamna ka rabu da mutum da sahi a ce ina wane shikenan ko kuma apel zai tada ka a ce wane ya tafi zo da sahi za a je sutura menene muka shirya ma wannan lokacin menene muka shirya mata yayin wa musulmi mu sani mutuwa ba haka ba take zowa ka ji ta lahiya lau ba tare da wani wahala ba ba tare da wani raɗaɗi ba an gane ko kamar kana barci a za ka ji sakaratul maut da yawa akwai sakaratul maut Allah subhanahu wata'ala yake ce mana waja'at sakaratul maut bil haqq wannan magagi hagagi na mutuwa sai gashi ya zo da gaskiya wato zage rai da kake ganin shi zage rai yana cikin abubuwa masu firgici na farko na canjin rayuwa firgici na farko na canjin rayuwa yana daga cikin mai zage rai abu na farko ka gani idan ka zo mutuwa idan kowa ya zo mutuwa mala'iku za su sauko yana kallon su suna saukowa kuma wannan ya danganta da mumini ne kai ko kafiri ne Allah subhanahu wataala ya samu cikin muminai shine Allah yake rantsuwa da masu zage ran mi kafire suke fusge shi fusga wannazi'ati gharqa masu fusgar ran kafiri Allah yake rantsuwa da masu hudda ran mumini da kaman mi walawai suka ce kaman ka sanya gashi cikin mi dungule ka zage shi amma duk da wannan akwai sakrat akwai hagagi na mutuwa saboda fitarran ne wato za su sabko gare ka an gane ko idan kafiri ne wal mala'ikata yadribuna wujuhahum akhriju anfusakum an gane ko suna kishin su suna kufiddaran da sannu za ku dandane azaba ta wulakanci na abin da kuke aikatawa kaga wannan mutum yana daga cikin tashi hankali yana kururuwa ba a jin shi ana zagar da shi ana fusgar ran shi ana hudda shi da ƙarfi wanda mumini ran shi za a hudda shi tsab an gane ko a hudda shi sannu sannu wanda ƙarshen abin da mutum yake gani a duniya shine ran shi kutar ran shi zaka gani tabi'ahul basar ido yana bin wannan wannan fitar ran naka to ka duba ka gabawa Allah wannan abin kowa sai ya marra shi kowa sai ya bi ta nan sai an fidda ran naka ko a fidda shi wan nazi'at gharqa ko a hudda shi wan nashitat nashta wani ka shirya a hudda ranka wani shiri ne kai na a zo a hudda ranka wani tanadi ne kai ma kai ma rayuwar taka ta a hudda ranka shikenan kana nan gafalarka ko koya ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ai mutane lokacin hisabun su ya ja kudo mutuwar ta zo kiyamar ta ja kudo suna nan suna cikin gafala shi muna cikin rabkan wannan ko kuma muna cikin wanda zan mu shirya ma wannan ranai wanda wannan ranar shirya mata kowa ya san menene menene shirya mata menene zaka tashi da shi dan ka shirya mata ka duba kaga sahaba ridwanullahi alaihim saboda shirya ma ranar nan da kwaɗayin lada abdullahi bin al'amru bin al'as abdullahi bin amru bin al'as ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin abdullahi ya ce mi abdullahi ya ce shi zai yi azumi duka a rayuwar shi gaba ɗaya azumi zai yi sannan a daren rayuwar shi gaba ɗaya sallah zai yi duka menene yake so kasan ita azumi da sallah suna cikin manya-manyan ibadodi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so balbar ma azumi Allah cewa ya fa inna huli wa ana usti bihi a cikin hadisul qudsi ko Allah ya ce azumi nawa ne ni na san kadai mi zan ba mai azumi annabi ya kira abdullahi bin al-amr bin al-as yace abdullahi kai ka faɗi wannan magana yace i wallahi rasulullah bi abi anta wa ummi na haɗu maganar nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace abdullahi baka iyawa ka san shi annabi ne ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim annabi ya zo maku daga cikin kawunan ku duk abinda zai gagare ku zai ba ku wahala yana mashi girma shi rasulullah duk abinda ya san lada za ku samu yana kwaɗayin lada gare ku sannan ƙarshe shi mai tafsasawa ne mai jin kai ga mumune yana son mumune yana tafsasa musu yana jin kai gare su annabi ya ce abdullahi baka iyawa ka gane baka iyawa ka bari ka yi azumi kowane wata ka yi azumi kwana uku in ka yi kwana uku rasulullah ya ce kullu ashara kullu ne hasana bi ashari da amsaliha kowace lada guda ana baka kwatankwacin lada goma kenan duk azumi guda akan azumi nawa yake akan azumi goma in kai biyu ya zama azumi nawa ishirin in kai uku ya zama azumi talatin kenan in duk wata na rayuwarka zaka samu azumi uku zaka tashi ranar tashin kiyama kana azumin rayuwarka gaba daya Abdullahi ya ce ma Rasulullah don kwaɗayin lada da tana dama irin wannan lokaci sai Abdullahi yake ce ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inni utiku akthar min dhalik ni na iya fiye da haka annabi na iya wuce uku a wata daya azumi uku ya ce ya mana kaɗar rasulullah ina son in ƙara lada ina son in ƙara lada sosai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai to kai azumi yau gobe ka sha kai azumi yau gobe ka sha jibi ka sha mun gane ko yau kai azumi gobe ka sha jibi ka sha gata sai kai azumi ya ce ya rasulullah ni wana iya yin fiye da haka dini ne ne ke kwaɗayin lada da shirya ma ranar nan annabi ya ce mai mai to shi kenan ka azumi yau gobe ka sha ce ina iya fiye da haka rasulullah ya ce mai babu fiye da haka wannan shi ne ƙarshen dekire na azumi irin azumin annab dawud alaihi salam an gane ko to kai yanzu ka duba abdullahi sahabin rasulullah bin amru bin al'as yadda yake kwaɗayin ya shirya maranin nan to kai ni ke mi muka shirya mata azuminmu sai tasu'a da ashura sai ramadan sai sai ta shawwal ko kuma azumin mu kai da mun ce ramadan din shine farilla sauran shi kenan ka san da yawa daga cikin mu muna wannan magana ce ai ramadan din ne farilla khalas mun sabki sallar dare sharbanka da sallar dare ko kana shirin dai ramadan ne zo nan da wata biyar shida bakwai sannan a tashi Allah mana gafara to kaga wannan shine mataki na farko na mi na ƙarshe kenan an zare ranka a nan rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mana idan mutum ya rasu in kata amaluhu illa min salasin da yau mutum ka rasu daga na an tsaida aikinka an gane ko wa rasulullah alayhi yaktubun an tsaida aikinka bayal fizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid an tsaida aikinka gaba daya yanzu babu rubutu sai annabi ya ce abu uku ne ba su karewa za su ci gaba ladan yayi ta iske ka har lokacin da suka tsaya an gane ko ya ce mi sadakatun jariya sadaka mai gudana ka yi sadaka mai gudana da yawa daga cikinmu nan muna wani ɗan guntun kuskure a wurin sadaka mai gudana sai mai dibin a sai an yi kuɗi ake sadaka mai gudana wa ya gaya maka waye gaya maka so nawa kaga za a yi ginin masallaci misali gaban ka so nawa kaji labarin za a yi ginin rijiya yanzu za a zo za a yi ginin masallaci ala sabilil misal ko za a yi ginin wata makaranta an gane ko sai ka ɗauko buhun siminti guda wanda bai gagare yawa daga cikinmu ba insha Allah ka kawo shi ka ce don Allah a sanya shi cikin aikin nan ka yi sadakatul jariya ai kai kana ganin a buhun siminti a gina masallaci wani kaɗan ne ko wa huwa inda Allah azim in dai ka kyautata niyyarka a hadisin rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana ɗayanku ba zai yi sadaka ba ko da da dabino guda ne sai Allah ya ɗauki wannan sadakai fayurabbiha Allah zai kama sadakan nan ya dinga mi renonta renon sadaka ha ake an gane ko sai annabi ya ce kamar yadda ɗayanku yake renon raƙumin shi ɗan raƙumin shi ƙarami ko ɗan dukushin shi ƙarami ɗan godiya shi ɗan dukushi ko ko ɗan raƙumi ƙarami ka yayi ta renon shi Allah subhanahu wataala zai yi renon sadakan nan har sai ta kai mi kwatankwacin dutse ko fiye da haka sai ka ta yi tashin kiyama ka ga sadaka tafkeken dutse ka ce Allah ina na samu wannan a ce ma wannan dan abin ne da kare na ka yi shi kana ganin kaɗan ne kai kuma in ka yi shi da ikhlasi da kyautata niyya dan Allah ka yi shi wallahi sai ya baka mamaki ana ginin masallaci kawo saka guda kawo abin da zaka iya ya zama mi kai ma masallacin nan ya zama kana kama hawa a cikin wannan ladan masallacin wata makaranta ake zozuba rijiya ake duka wannan abubuwa na tahiya kaga sadaka mai gudana kai ba sai ka jira ba ka ce Allah kawo kuɗi mai yi sadakatul jariya a'a a bek lupeketi a da wannan ɗan kaɗan ɗin da kake da kana iya sanyawa ka yi sadakatul jariya mun gane ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa au ilmun yuntafa'u bihi ko ka ba da wani ilimi wanda ake amfani da shi ka koyar da ilimi wanda ake amfani da shi an gane ko rasulullah yake faɗa mana a wani hadisi khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu fiyayyanku wanda ya koyi alqur'ani kuma ya koyar da shi shine wani malami yake cewa kalku kuskura ku bari wani ya koya ma ɗayan ku suratul fatiha an gane ko ka fara koya ma ɗanka suratul fatiha ya yi itikaninta sannan sai ka sako shi ai wallahi malamai suna kwasa garabasa Allah saka masu da alkhairi yanzu ka duba ka gani kai da ka koyi suratul fatiha mutum nawa ka koya mai ita kuma a wuni so nawa kake karanta fatiha a duka wannan malamin kai na da lada wanda ya koya mai ita to in ka kasance ɗiyanka kake ta koya maha balbar ma zaka gani a cikin ɗaliban naka wani alaran ma ne gangaram kahi gwani yayi ta gargara ta malami yayi ta kwasa ka duba ka ga malaman nan na wanda suke koya ma yara ɗan kuci kuci sai ka isko malami da fasalin yara sun kusa nawa duka gare shi suka ɗauki ƙur'ani kaga wannan menene ilmun yuntafa ubi ko kana kabarin kalada zai da iske ka in suka mutu ai sun koya ma wasu wanda suka koya ma masu koya ma wasu lada zai yi ta iske ka har sai an zai da karatu annabi sallallahu alaihi wasallam yace awwaladun salihun yad'u lahu ko ka samu da da na gari ai ba kowane da bane yake zama mi yake zama rahama ga uwayen shi ka kawo Allah ya subhanahu wataala ya baka tarbiyyar da ka sake shi bambarkwai ya zama karakterizan ɗan daba a unguwa shine mai kawo widila kaza kaza kaza kana nihin da irin wannan ne annabi zai alfahari da suran tashi kiyama wannan ina ga lokacin kama da zai maka addu'a sai rasulullah ya ce awwaladun salihun yad'u lahu ko yaro na gari da zai yi maka addu'a shi yasa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku neman ma iyanku uwa ta gari an gane ko sannan kuma a daidai lokacin saduwa shi yasa rasulullah ya koya mana addu'ar da za ka yi wanda idan Allah ya baku rabo shi dan bai masa dan nan insha Allah zai zama maka nagari difa ala zalika addu'ar da zaka yi ka nace wurin addu'a ba wai sai kai aure ba kake addu'ar neman da nagari kana haka dinka bawan Allah Allah mana gafara sai yawa a nan kasu ce da su ake kana haka bawan Allah miskini abin tausayi baka san inda aka kada ba gwamranka ko tuzurinka Allah mana gafara tun yanzu ka fara neman ɗa nagari ka yawaita addu'a rabbi habli rabbi habli min salihin Allah ka bani kyauta daga cikin bayinka nagari kasan Allah shine ke bada kyauta lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah subhanahu wa ta'ala shi ke ba da kyautar iya mata ga wanda ya ga dama kyauta ce sai wanda ya ga dama zai ba kuma shi zai ba da kyautar iya maza ga wanda ya ga dama ko ya yi ma mai naji ya baka maza da mata in kuma ya ga dama sai ya barka mi seril bakara ne baka aihuwa an gane ko to tun yanzu ka dinga roƙon Allah rabbi habli minas salihin ubangiji ka bani kyauta daga cikin bayin kami salihai an gane ko sai Allah ya tsamo daga cikin bayu salihai ya baka kyauta ya kasance ma da wannan ka duba dawowa ce ce annabi Ibrahim ko rabbi habli min salihin fa basharnahu bi gulamin halim Allah Allah subhanahu wataala yace da yake roƙon Allah subhanahu wataala ka bani daga cikin bayinka nagari sai Allah ya ce sai muka bashi albishir da yaro halim mai haƙuri can kuma an ce fa bashara bi ishaqa nabiyyan min salihin Allah ya ce sai muka bashi albishir da ishaqa ishaqa din nan sai Allah ya ce ma annabi ne kuma daga cikin mi salihan bayu kaga Allah ya amsha dawa annabi Ibrahim alaihi salam ka duba daga cikin zuriyar ishaq kawai sai Allah ya dinga zaro annabawa daman sai da aka ce mai wa min wara ishaq yaqub bayan ishaq din ma yaqub ba zan mu baka aka bashi yaqub kaga anan aka yi ta zaro silsila annabawa daga annabi ibrahim shine dan shi ishaq aka kawo duka annabawa saboda addu'a shi da Allah subhanahu wataala ya karba rabbi habli min salihin daga can wurin isma'il Allah subhanahu wataala ya kawo mashi wa fiyayyen halittun Allah gaba ɗaya, masoyin Allah gaba ɗaya, wanda shi ne Allah ya fi so gaba ɗaya, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, sandiya addawa, annabi Ibrahim, shi yasa ka yawaita adda, Rabbi habli mina salihin, shi ne awwaladun salihun ya du'ula, ko Allah ya baka ɗa nagari wanda zai yi ta maka adda, wanda ka mutu zai yi ta maka adda. Allah gafarta mu uwayenmu Allah sa mu cikin diya na gani an gane ko to ka gani wannan su ne abubuwan da suke mi suke tsayawa suke ci gaba afon da bibiyar ka ko ka mutu da ka mutu din nan aka je aka binne ka za a doke ka shi yasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi idan mi idan an maku mutuwa ku yi gaugawan kai shi ku binne in mutumin kirki ne wanda ya mutun nan ku yi gaugawa ku sada shi da rahamar shi in mutumin ko ba na kirki bane ku rabu da in musiba ce ma yake dauke da ita Allah mana gafara kaga Allah subhanahu wataala summa amatahu fa akbara Allah subhanahu wataala ke kashe mutum kuma ya sa a mashi kabari Allah subhanahu wataala ya kaddara sai aje a yi aje a binne ka idan aka binne ka a lokacin rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku dambatan ma ku roƙa ma dan uwanku tabbata saboda fa innahu al'an yus'al sai kai ta Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma thabbithu inda su'al Allah ka ji kanshi ka mishi gafara Allah ka tabbatar da shi a wurin me tambayoyin nan da za mishi zaka yi tsaye ka roki Allah iya soyayya ka da wannan mutumin iya yanda kai ma kake son in ka tafi a maka ka roki Allah iya gwalgwadon haka Allah mashi gafara ka daga hannunka ka roki Allah an gane ko sannan in kuma ziyarar kabari ce ka tafi ana son ka sa kabarin daga gabanka sai ka dawo shara alkibla kenan fuskar shi tana gaban ka kai kana kallon yamma ka roƙa mashi gafara Allah mana gafara Allah sa mu ji asa idan aka binne kowane ɗaya daga cikin mu mala'iku biyu za su zo su tada ka su daddaba ka ya bi adam da fanuka wan sarrafu ya kai ɗan adam tashi ka ji sun binne ka sun tahe su sulla ya ce ana jin sawun ƙahosu kana kwance kana jin sawun ƙahosu suna tahiya kenan ka gane bawa Allah wannan ya abdullahi da kake duka kana matacce lokacin ba a mata da shi ba ko tun da cewa akai kana jin sawun ƙanan ƙahosu mun fahimta ba ji ba zai si da faluka wan sarrafu sun binne ka sun kama hanya na'am ban na jika Na'am kenan da za su tsamna tare da kai bayan Allah nan, kwata-kwata ba sa su ma amfani ba, sun meka ka a cikin ƙasa ba abin da zai yi saura gare ka sai aikinka, mi kai aikinka yana ce ma ba abin da ya saura sai ni sai kai, kenan yanzu za a ma tambaya. Yanzu za ka gani a cikin mi, a cikin wannan sai a dinga koya ma wannan marabbuka rabbi Allah ko ka ɗauke shi ka sane shi amma idan baka yi aiki ba baya ma aiki yusabbitu Allah alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah anan za a ma tambaya a ce man rabbuk ma dinuk wanda a kowa idan ka mutu yaranka ya koma mi larabci khalas za a tambaye ka waye ubangijinka menene addininka me kuke ce ma wancan mutumin wancan da aka tuno kaga anan ko mun sanin ka anan duniya in baka bi aikin ba zaka fara bi ha ha la adri ha ha ban sani ba daga nan kuma an fara mala'ikun nan zasu ce ba baka sani ba kuma ka Allah sa ka sani za a neme ka ta guduma wanda idan aka rabke ka duk wani da yake sai ya ji ihunka banda sakalai ne aka rabke shi da guzuma na jazakumullahu khair Allah mara gafara Allah kare za a rabki kahuri da guduma sai kowa ya ji sakalai banda sakalai ne banda mutum da aljan ihu daga nan kuma an hara azaba an gama za a nuna mashi gidan shi na aljanna da farko sai ya zabura zai tai a ce dakata wa ya gaya maka sai a juyo huskar shi a nuna ma a nuna mashi gidan shi na fita na cikin wuta a ce ga wurinka ya ce Allah yaushe ne a ce lokacin da aka yi tashin kiyama za a nasa ka za a nasa shi sai ya ce rabbi la tuqim sa'a abada duk wahala da azaba da mugun abu da narko na azaba da yake kabari kashi yana cewa Allah ha abada ka ata da kiyama saboda ya ga abin da ke can gaba ya yi na baya an gane ko abin da ya hujjo bera daga rami ya hada wuta ya yi wuta ciwo to abin da ya sa ya ce aka ata da kiyama a bar shi a azaban nan abin da ya tsinkayo a kiyama ya yi azaba ta yi zuwa da sauki idan mumini ne Allah samu na ciki za a tambaye mu insha Allah mu bada amsa bi iznillahi rabbil alamin mu ba da amsa daga nan kuma sai a ce mi a nuna mana gidanmu na wuta saboda Allah subhanahu wataala ya yi ma ya yi ma kowa mi gida biyu in aka nuna mana gidanmu na wuta mu yi baya a ce ba ruwanka da yin baya ba nan bane ba sai a nuna mana gidanmu na aljanna insha Allah mu zabir zan mu tai a ce dakata mi kake gaugawa gidanka ne zuwa zakai a ce yaushe mu ce yaushe a ce in an yi tashi kiyama ce rabbi a tumi sa'a Allah a tada kiyama yanzu yanzu kawai a wuce wurin a ce nimnan matal arus ka je ka yi barci barci irin da ango hankali kwance ka yi barcin ka lahiya lau hankali kwance tun daga nan kuma ka fara samun na'imha kaga wannan shine mataki na hayatul barzakhiyya rayuwar barzakh wa min wara'ihim barzakhun ila yawmiddin ko yawmi ba'sun warbawoyin wara'in barzakhum ila yawmi ba'sun kidan wannan ita ce rayuwar barzakh har zuwa ranar tashi kiyama za a yi ta in azaba ce azaba ce haccan in ni'ima ce ni'ima ce haccan Allah samu cikin masu ni'ima mataki na gaba na rayuwa shine mi na busa kaho na mi mataki gaba afon ba na rayuwa ba na ƙarshe nake san cewa shine na busa kaho Allah subhanahu wataala yake faɗa mana wani nufikha fi sur fasaiqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha'a illa man sha'a Allah summa nufikha fihi ukhra to wannan ta ukhra din ce fa idahu bi qiyamun yanzurun busa ta biyu ita da man ta farko shi da man mala'ikan an gane ko a cikin wani hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'ikan yana nan ya rike ƙahon ya karkato da goshin shi an gane ko tunda ai kaga ƙaho in ka rike shi zaka yi mi zaka busa shi zaka dora shi kan goshin ka ne ka daga kanka ko to deja mala'ikan ya daga shi kuma ya cika mi bakin shi da iska kawai a ce mai busa ya busa duk wanda yake cikin sammai da kasai duka za su mutu gaba daya sai wanda Allah ya ga dama an gane ko wa man fil ardi illa man sha Allah kowa da kowa da an busa kahon nan duka za su mutu sai wanda Allah subhanahu wataala ya ga dama sannan sai bayan lokaci Allah subhanahu wataala ya zi umarni a yi busa ta biyu kawai kowa sai ya tashi kowa ya tashi yana kallo furzuzu kowa ya tashi an firgita an tunzura kowa a nan akwai wata matsala wasu sai suke tambaya akan cewa ai yanzu kowa ya san matsayin shi a cikin kabari to me yasa an tashi kowa yake firgita bayan ka san ga inda zaka a kabari mun gane ko ai a cikin kabari kowa cikin mu an gaya mashi an gwada mai har gidan shi an gane ko ka ga gidanka ka san inda zaka an ce ma can ba naka bane ga naka nan wurin to me yasa zaka tada hankali ai al'aula a ce ka hore ne suka tada hankali haka ne ko in ka lura zaka ji wannan tabbaya ai ka san gidanka kai da ka san da aljanna ne me tada hankali to abin shine Allah subhanahu wata'ala ya kaddara kiyama za a yi wani tashin hankali wanda kowa bai taɓa sani ba wanda kowa sai ya rude kuma abin da zai hita da ma hankali yanda ka gani kiyama ta kasance ta koma Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalati sa'ati shay'un azim ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku ku sani dai tashin hankalin nan girgiza nan na kiyama wani abu ne mai mai girma yau mataraunaha ranar da zaku gan ta zahalu kullum murdi'atin amma arda'at duk wata mai reno za ta jefar da abin da take renon shi ka duba yadda soyayya uwa da ta take sannan wata da kullu za ta hamli da hamla ha duk wata mai ciki za ta yi barin cikin ta zubda shi ba ta ma san ta yi ba wata ran nasa sukara za ka ga mutane suna su suna maye wa mahun biskara Allah ce ba homaye bane ba suka yi sun shagi a wani abu bar dai azaba Allah ce mai tsanani ta sa wannan abu Allah yake ce mana idza zulzilatil ard zilzalaha idan aka girgiza ƙasa girgiza ta girgiza ta kirki wa akhrajatil ard asqalaha duk wani yaune yaunen ta ta fiddo su wa qala al insan malaha kaji mutun yana cewa wai menene ya samu ƙasar nan yauma idin tuhaddithu akhbaraha la haula wala quwwata illa billah ranan nan ne kasa take bada labarin duk abin da ya faru a samanta bi anna rabbaka awha laha daga cikin wannan abin da zai nam zai ga zai tada maka hankali shine zaka ga kaga ai sama da ka ganta lahiya lau Allah subhanahu wataala yake faɗa mana idan sama'un fatarat ko idan sama ta tsatsage zaka ga kaga sama a tsatsage komi ya rikice bayan da ba bayan da baka san shi wa izal kawakibun tazarat kaga an walwatsa tauraru sun zube sun watse an gane ko can kuma Allah yake ci mana su kuma in kadaratu nujum sannan su taurarin nan suna mi suna wacewa suna lalacewa shi kuma rana wa shamsu kuwirat idan shamsu kuwirat an je an jaye hasken nata gatan irin kawai abin ne tashin hankalin ne duk yadda ai wallahi duk wani wanda kake ganin yana cewa da kumye duniya gwara ta kiyama al'ada hausa ko ka yi abu ka ce da kumye duniya gwara ta kiyama ba san mene ne kiyama ba labarin ta ne kake ji labarin ta ma ba ta zo ma bayan da take an gane ko sannan duwalwatsin nan zaka ga an kaɗe su sun koma mi sun koma an murje su babu dutse ko ɗaya wa yas'alunaka anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yazruha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta la hawla wala quwwata illa billah duk girman duwatsun nan an baje su an kaɗe su sun zama mi teren libur babu tudu babu kware normal kawai teren libur an shiga tashin hankali duk wani abu da ka sani wato ba su bane ba wa'izal husharat wannan namun dawa da an sako su duk wani namun dawa da ka sani sun taho sun huto firtik komi da komi a watsa ga sunan watakila ga ka ga zaki ba kamata kwara ba kai yanzu anan kaga zaki ya kake ganin ta ga ka ga shi ra'ayil ayin kuma ga shi kai a firgita shi a firgice la haula wala quwwata illa billah shi yasa ai in ka ji wani tsoro wani mancewa kake da shi an gane ko sannan duk wani bihar tekuna tabakuna tabkuna da teku da wane ne ocean atlantic ocean pacific ocean andean mel rouge da menene duka su koma an maida su wuta sak tashin hankalin ya rasa inda kake shiga ana cikin wannan tashin hankalin ne a sabko rana tsakaninka da ita bai kai mil ɗaya ba ranar mahashar zafin kawai yana ƙona ka kana jin tafarfasan mi ƙwalwa daga nan zuwa daidai ayyukanka take rihe ka wani tarihi bakin kwabrin shi wani bakin gwiwa wani saman shi wani bakin kashi wani gaba ɗaya zuwa tarihi shi ana cikin wannan yanayin ana cikin tashin hankalin nan ne na firgici su kuma annabawa suna can cikin inuwa al'arshin rahman tare da wasu bayan Allah sinfi guda bakwai Allah sa muna cikin su wanda ba su jin wannan wahala suna cikin kalkashar inuwa arshin Allah ranar da babu wata inuwa sai shi ake iske annabawa kowane annabi a nan nafsi nafsi yake ba ka duba ka ga daraja annabawa da girma annabawa a wurin Allah subhanahu ta'ala amma kowane annabi tsoron ranar ne yake da wani aiki da ya a duniya ka Allah ya tambaye shi kanshi ka duba ka gani annabi Ibrahim alaihi salam saboda ƙarya guda uku da ya a duniya yake tsoron wannan ranar Allah ya kama shi bawan Allah menene muke yi na duniya a yau a wuni wani irin laihika ne ban ma'aikatawa a rayuwarmu wani irin laihika ne ban ma'aikatawa ka duba kaga annabawa ulul azam ake bibiya ulul azam minar rusul wanda Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe su manya-manyan annabawa abin tsoro kowa suke yi kowa shakka yake bayan an zo wurin Adam abul bashar yana tsoron ranar nan a zo wurin Nuh ya ce ya yi addu'ar tufan a zo wurin Ibrahim ya ce ya yi ya yi ƙarya Isa alaihi salam Musa alaihi salam ya ce ya kashe wannan mutumin daga fawa kazahu Musa faɗaɗa alaihi mutumin firawun a zo wurin Isa ya ce shi ya yi kowa laifi shi hobota aka mashi rasulullah habibullah sallallahu alaihi wasallam a zuwurin shi ce ana laha ana laha wannan ranar tawace shafa'atul uzma tawace rasulullah ya je yi sujada wurin Allah Allah ya mai ilhamin wasu kalmomi na yabo a rasulullah ya yabo Allah da kalmomin nan wanda ba a taba mu Allah yabo irinsu ba Allah ya ce rasulullah ta da kanka tambaya a baka nemi ceto abba ka ceton ka ceto wanda kake so annabi mu yake cewa ummati ummati ya Allah al'ummata al'ummata Allah sa muna cikin wanda suke shiga aljanna bi gairi hisabi wala iqab a cikin wannan yanayin ne yake da kai wanda suke shiga aljanna duk babu bincike binciken nan sun wuce sirit kawai Allah ya sa su aljanna sirit ana cikin wannan halin ne za a zo tsallaka siradi daga cikin abubuwan da zan mu tana dama na ƙarshe tsallaka siradi siradi kaburin shi bai kai mi ba gashi gashi da kaihi ga kuma duhu kuma ƙalƙashin shi jahannama ce abinda zai firgita ka a sirade kana jin hamami hamami na jahannama wanda kamun na an kawo jahannama ta zo tana da me mala'ik tana da linzami dubu saba'in a kowane linzami tana da mala'ika dubu saba'in suna rike da ita amma duk da wannan fusga take tana halumba halumba ilayya ku zo ku zo zuwa gare ni ku zo ku zo zuwa gare ni neman kwacewa take ta zo kaga ai duk wannan abubuwan zasu tada bawa Allah hankali ka zo sallaka fadi ga duhu ga duhu ga kuma kana jin hamamin jahannama yana zuwa hakkunan ka gata nan kasanka kana sircewa can zaka ta kadu ta mai yazmin al tana kusan ta yi ta fizge saboda hushin da take kaga sai ka shi tana mi sai ka dinga jin hamamin jahannaman nan kuma ka zo sallaka siradi amma daga cikin wannan annabi ya ce mana akwai wanda za su tsallaka siradi kamar mi kamar walƙiya falak wasu sai sun tsallaka a ce sun yi gabatan su ce mu mun ji ana siradi siradi ina yake a ce tunugun wuce shi ba su ma san ba mi Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in minkum illa wariduha babu ko ɗaya daga cikin ku kowa sai ya bi takan siradin nan takan jahannamar nan Allah ya ce sun manu na jin ladina taqaw wa nazaru zalimin fiha jisiya sannan mu kubutar da wanda suka ji tsoron Allah taqwa sannan mu bar azzalimai a cikin su suna gurfane Allah kare mu Allah samu cikin masu tsoron Allah nan bawa Allah ne muka shirya mu tsallaka siradin nan anan ne fa yau mai kulul munafiqun wal munafiqati ko lil ladina amanu duruna naqta bismin nurikum kilar jubu wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma وظاهره من قبله العذاب ينادونه ألم نكن معكم قالوا بلى فتنتم أنفسكم نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara an zo tsallaka siradi muminai kowa da hasken shi wani hasken nashi zuwa yake yana dokewa kamar amfulu mai mas wani da kin zai tsallaka wani kuma hasken shi burtin kau munafikai sai su dinga ce da munafikai da munafikai mata suna ce ma wanda suka yi imani ku dan dakace mu mu dan dosana daga hasken ku mushi tare ba tare ba muke ba a duniya sai sun ba su amsa ta gatse ku je can baya dai ku nemo hasken ku ba nan ba dai su suna dibin nan baya a baya duniya kun bar hasken ku a nan duniya a nan ne muke ɗauka haske ya ƴan uwa musulmi ni muka shirya mu wannan ranar tsallaka siradi mun ɗauki hasken mu ko kuma har yanzu muna gafala mun ɗauki hasken mu ko kuma muna nan dai muna gafala Allah mana gafara Allah kare mu a tsallaka munafikai a sanya wani mi katanga tsakanin su can wurin mumune rahma ce can kuma azaba ce su dinga kira wai ba tare ba muke da ku ku da ka ce mu mana ce a'a ba tare ba muke Allah mana gafara Allah ya tsiratar da mu bayan Allah bayan an tsallaka siraɗin nan akwai kuma mi akwai kuma hisabi wanda nan ne kuma tashin hankali babba la hawla wala quwwata illa billah wa man wa kullu man nuqisa al-hisab udhiba ko tashin hankali babba na hisabi wanda za a zo a fara da manzanni Allah sai ya fara yi ma manzanni hisabi sai an fara binciken manzanni sannan a zo al'umma ɗaya bayan ɗaya wani zunubin da kai kai haka mance shi a zo a furciko shi gaban duniya gaba ɗaya a tattaro duk abin da ka yi bawan Allah ka duba ka gani kan mu je hisabi a yau a ce za a ɗauki rayuwarka ta a yi filman rayuwarka a zo a sanya shi gaba yan gidan ku famun ku kaɗai ku kalla wallahi da yawa daga cikin mu baka yarda tashi hankali ne wallahi rayuwar da yawa daga cikin mu idan za a kawo ta saboda muninta ko kare ba ya ci ba amma gaban duniya awwali na wal akhirin mutanen harko da mutanen ƙarshe da aljannu da mala'iku da kowa da kowa za a bishirto da ayyukanka da rayuwar da muka yana a duniya a bishirto ta a kawo ta gaba ɗaya kowa ya gani gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana tuna ma ni'imar da ya maka ni'imar rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ciyar da kai ya shayar da kai ya baka lafiya ya baka kwanciyar hankali ai muƙasin da menene ka saka ma Allah aikin kai da ya dace ko kuma wasu abubuwa ka shiga Allah mana gafara yayin uwa musulmi shi yasa duk wanda yake son Allah subhanahu wataala ya mashi muwafaka da hisabi mai sauki a bashi har littafin shi na hannun shi na dama amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira duk wanda aka bashi littafin shi da hannun shi na dama da sannu za a mai hisabi hisabi mai sauki bawan Allah kana neman hisabi mai sauki ina neman hisabi mai sauki shine hasibu anfusakum qabla an tuhasabu mu zamna kowa mu makan mai hisabi kama a zo ranar yi mana hisabi ka duba da wani ido ne zaka kalli Allah Allah subhanahu wataala ga kai gashi ga ni'imomin da ya ga ayyukan da ka zo da su wani irin saban Allah ne ban mu yi zahiri da boye Allah mana gafara Allah kare mu Allah gyara mana zukatan mu za a zo wurin hisabi a yi hisabi gaba ɗaya kowa a mashi hisabin shi daga nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kaddara za a wuce in an wuce ba shi kenan ba sai an wuce siradi kuma sai a zo raddul mazalim mun san raddul mazalim akwai wanda sai sun huce siradi mazalim su rike su wallahi haƙƙin mutum in ka ci shi dole sai ka rama mashi wata ranar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi sahaba ridwanullahi alaihim yake ce masu shin kun san wane ne muflis fallis kun san wane ne matsiyaci sai suka ce ya rasulallah ai mu yanzu anan idan aka ce matsiyaci shine wanda bai da dirhami bai da dinari talaka dai da an ce ma talaka ka san talaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ai wannan ba shi bane matsiyaci matsiyaci shine wanda zai je ranar tashin kiyama da sallah da azumi da sadaka da lada kaga ai abinda ake son ashe da shi kiyama kenan ko kaga ai an wuce insha Allah sai dai matsalar shi ya zalunci wannan ya zagi wannan ba Allah ka sani zagi da kai mutum ka zagi mutum ba da haƙe shi ba wallahi an rubuta ka hararu wannan harara ba da haƙi ba ka cutar da musulmi mai adari mu yace wala yanzuru ila muslimin bi nazaratin tu'zihi kada ka kuskura ka kalli musulmi kamar kallon da zai cutar da shi an gane ko kallo kadai wallahi yana iya sa a samce ma azumin ka Allah kadai ya san menene zai doka daga gare ka kayi da wannan ka zagi wannan ka zalunci wannan ka wulakanta wannan ka kaskantar da wannan ni kake so ka je da shi ranar tashi kiyama kai kuma ga sallah ga azumi ga komi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai a dinga dokar ladanka wane wane ya zage ka zo ga ladan shi kai yin tsakani da Allah ranar tashi kiyama da muke neman lada ta sujada guda wani zaluncin da ka mai sai an doki azumin ka na wata ɗaya an bashi ka duba ka gani bawan Allah da mi zaka tsira da mi zaka tsira kowa hada Allah ya ce yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi da kullum mar'in minhum yau mai izin sha'anin yuhudi kowa tsoro ne yake kalkaje akwai wani haƙi da nake kake bi na ban sarki maka shi ba kowa yake tserewa a ɗauko ladanka a bashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai an yi da rabon ladanka ladanka ka zo da su na shiga aljanna saboda zagi da harare da yi da mutum da zalunci da wulakanci an kwashe ladanka kuma ga saura ba a yi da biyan su ba su ma an masu ɗaya daga cikin wannan ko duka daga cikin wannan nabi sallallahu alaihi wasallam ce za a ɗauko zunuban su sai kuma a su a sarki masu me zunubai ana ɗora ba a ɗauko me a zunubansa ana ɗora ma Allah ya ce wa nada'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyamah wala tuzlam nafsun shay'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin kafirai suke cewa mali hadal kitab la yughadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha zunuban nan a zo a ɗauko su a lafta maka sai a zo awo a zo awon ladanka babu lada sai zunubai an gane ko su kuma wancan ai da aka rage masu zunubai kenan ladan su yayi nauyi an gane ko sai Allah subhanahu wataala ya ce amma man saqulat mawazinu duk wanda yayi ma'aunin shi yayi yayi nauyi ya rinjaya wa huwa fi 'ishatin radiya yana daga cikin rayuwa yardadda wa amma man khaffat mawazinuhu kaga wanda wannan menene ma'aunin shi yayi shaqat bai yi yauni ba na lada zunubin yarin jaya fa ummuhu hawiya to menene uwar shi ita ce hawiya za a rasa shi cikin hawiya wa ma adraka ma hiya wa yasan da kai wace ce ita hawiya narun hamiya ita wuta ce bi hababbaka ita hawiya ita ce ta karshe cikin wuta ce wanda yace daga jin hawiya ka san an sha wuya Allah mana gafara Allah kare mu wannan kenan awon ma'auni kenan za a auna a yi mizani a yi hisabi wallahi daidai da miskala hardar daidai da kwaya habba kwayar zarra da kai ta alkhairi zai kaganta faman ya amal miskala zarratin khairan yara wa man ya amal miskala zarratin sharran yara duk wanda ya yi aiki daidai misali zarra na alkhairi sai ya gan shi na shari sai ya gan wallahi wani zaluncin da kai wani abin da kai hakamanci shi yasa wato malamai daga cikin shurutu tauba suka kawo cewa raddul mazalim shi ka san abin da ya hatsari a duniya akwai wanda Allah subhanahu wataala yake ganin dama a lahira wanda za a mai hisabi daga kai sai Allah to wannan hisabin da aka maka daga kai sai Allah shi wannan akwai akwai bonus a cikin shi Allah subhanahu wataala ya ce ya kai bawana kana tuna kai kai kaza kace Allah i kai kaza a tattaro ma zanubanka sai ka sare kwata kwata gaba daya ka gane ko sai Allah subhanahu wataala ya ce to yanda na sitirta ka da wannan zunuban naka a duniya yau ma na sitirta ka da su a lahira ka shiga aljanna an gafarta ma zanubanka kaga kenan mi akwai wanda Allah yake musu mi wannan abin to amma kal ya kasance kana da mi mazalim na jama'a kal ya kasance a cikin haƙƙin jama'a akwai haƙƙin jama'a a kanka haƙƙin jama'a sai an zo an yi hisabi kai da su ka duba saboda adalcin Allah Allah bai zalunci ko kaɗan sai da ya kai hisabi da mi dabbobi ma sai an masa hisabi akuya mai kaho ta tungushi akuya mara kaho tunkiya mai kaho ta tungushi mara kaho sai an kira su an masu mai hisabi hisabin da ake masu sai a yi mi sai a yi ma ita wannan mara kaho a mata kaho a ce rama rama tunguzan da ta maki sai ta rama kaga an yi mi an yi egalite ka duba dabbobi ma Allah sai ya masu hisabi tsakaninsu bare mutane ka zalunci mutum ka yi dibin kaje balas har mutum ya ce ma Allah ya isa ka ce ba ta komi da mu ko an yi dubu sai ceto kaza kaza na'am na'am na'am Allahu alam Allahu alam Bisilimin yana tambaya hisabin mu da aljannu ban mu ganin su suna ganin mu suna cutar mu ya zai kasance hisabin hisabi Allah duk wanda ya zalunce ka Allah sai ya maka hisabi kai da shi kowane ne in ya zalunce ka Allah sai ya maka hisabi kai da shi sai an biya ka hakkinka sai an biya ka haƙƙinka mahma ya kun Allah subhanahu wata'ala ranan nan na ƙarƙarewa ce kowa da kowa da komi da komi wallahu ta'ala alam mun gane ko in aka yi da hisabin dabbobi Allah subhanahu wata'ala sai ya ce kunu turaba dukan ku ku zama ƙasa dabbobin nan duka ku zama ƙasa wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba anan kafirin mutum sai ya ce kai tuna ni ma wallahi da ma a maida ni ƙasa a wuce wurin kawai yaga azaba yaga ya azaba sai ya ce ya laitani kuntu turaba kai tuna da ma ni ma in zama ƙasai a wuce wurin kwata-kwata ina ai babu wannan damai Allah subhanahu wata'ala ya mana gafara wannan kenan kaga wannan marahil marahil a ce etap etap kenan wanda jiye duk za a bi su insha Allah muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ka mana saukin su lokaci yayi ba mu zo kan etap ta karshe ba sidratul muntaha a ba mu zo ba kan magaryar tikewa ita ce ina za a yi bayan hisabi ya ne za a yi bayan hisabi ‘yan wuta ya za su yi ya ne labarin wutan nan ‘yan aljanna ya za su yi ya ne labarin aljanna nan kamun kuma aljanna ‘yan tozon la'araf su ma ya ne za su yi kuma ganin cewa lokaci ya yi ina ganin ya kamata mu tsaya sai dai ina ƙara tunatar da junanmu wannan tashin hankalin na tun daga mutuwa da rayuwar barzakh ta kabari da rayuwar mahshar furcikowa tsallaka siradi hisabi menene muka tanada mata kowa ya tsaya tsakanin shi da Allah mi na tanada mata in ban tanada mata ba famal amr menene ya kamata in yi kenan yanzu sauran mani kwana nawa in tahi in hada rayuwar nan Allahu a'lam wallahi ba mu sani ba yadda kila nan daga cikin mu rana ya tayo babu mu yawa daga cikinmu wataƙila kai yau daga cikinmu gobe babu mu wataƙila in an jima wa ya sani ko akwai wanda daga cikinmu ma in an yi wannan sallar ta isha'i ta yanzu da shi ba mu sani ba to menene muka tana damada kal mu yarda lasiya ma shabab samari samari da muke samari muna jin jenes shedan yana yaudaran mu ta sauran mu rayuwa da saura sai mun more yau duka yaushe ma aka zo duka yaushe ma sai an yi sannan a tahi ina waya gaya maka waya baka attalatal ghaiba amin takhasta inda rahmani ahada shin ka leko gaibi kaga cewa haka ne ko kuma ka dauke alƙawari kai da ubangiji cewa haka za a yi ba abun ba haka bane ba wannan mot mutuwa da kake gani zata zo ma bakatatan fuja ba tare da ka sani ba an gane ko mai hankali shine mai gyara kanshi wa amila lima ba'dal maut yayi aiki kafin mutuwa sai ka shirya wannan mutuwar ya ne za a zo a doki ranka kana cikin wannan nazi'atin harka ko kana cikin wannan nashitat nashta kana cikin wa amma man ute kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira an gane ko ko kuma kana cikin wa amma man ute kitabahu wara zahari fa sawfa yad'u subura Allah subhanahu ta'ala ya mana gafara Allah ƙara ɗora muka hanya madaidaiciya fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi kuma ƙaramcin ilimi ne Allah subhanahu ta'ala ya mana gafara shi ya yafe mana ya share shi kuma daga kirzanmu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana duk wani abu da yake gaskiya ce ya ba mu ikon bin shi duk wani abu da yake ƙarya ne da karkare Allah kaudar da shi daga gabanmu ya ba mu ikon gushe mashi Allah subhanahu wata'ala ya yassare mana al'amuran mu gaba daya اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا قد هواجنا وهايج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين وقد هوائج كل من له حق أن ندعو له يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم وحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر المتقابلين اللهم إنا نشتكي إليك قلوبنا اللهم أصلح لنا قلوبنا ويسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا عزيز يا جبار اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نستعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kenan dai sai an samu wani fursa ta gaba sai mu yi da wannan muhadarar insha Allah